أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ɗan uwa barka da sake haɗuwa a cikin wannan makaranta ta rawdatul janna lidira ta ulumul kitabi was sunna a cikin wannan rana ta biyu ta Ramadan inda za mu ci gaba da karatun littafin Ishafu Ahli Safa sharh kitabi akhlaq al-Mustafa sallallahu alaihi wa sallam al-juz' al-awwal inda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a tamhid shafi na tara inda yake cewa inna sifatin nabi sallallahu alaihi wa sallam al-khalqiyyata wal khuluqiyyata mimma yata'akkadu ala kulli muslimin ma'rifatuha wato wannan shimfiɗa ne kafin shiga cikin sharhin littafi inda wannan shinhiɗa ta ƙunshi bayani akan fa'idodi na sanin tsira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Shi mai fara da cewa haƙiƙa sifofin annabi sallallahu Alaihi wasallam alhalƙiyyata walhuluƙiyya na halitta da kuma na ɗabi'a. مما يتأكد على كل مسلم معرفتها وشنا cikin abinda sanin su yake abu ne mai ƙarfi akan kowane musulmi wato yana da kyau ga kowane musulmi ya zan ya san sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na halitta da kuma sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ɗabi'a da an tambaye shi wane ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam to zai iya faɗin sifofi ne wanda in mai zane ƙwararren mai zane yana tsaye kake faɗin waɗannan sifofin to zai iya zana irin yadda sifa ta duk da yake ba zai iya ba amma dai ya zan misali yana iya sifan tashi to haka ya kamata mutum ya san sifar annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa da ya gane da abin ake ya haɗu da shi ne ko ya gane shi a cikin mafarki ne to zai gane cewa lalle wannan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani zalika a tanar salafin salihu bi naqliha saboda muhimmancin sanin sifofi na halitta da na ɗabi'a na manzo sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa salaf waɗanda an salihai suka ba da muhimmanci da kulawa da naƙaliha da kira waɗannan sifofin na manzo sallallahu alaihi wa sallam wa hiya min alamati nubuwwatihi sallallahu alaihi wa sallam wato sifar annabi sallallahu alaihi wa sallam tana cikin alamomi na annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala yujadu nabiyyun qablahu sallallahu alaihi wa sallam ba za a samu wani annabi ba kahin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, wala za'imun haka nan wani shugaba, wala gairuhu haka nan waninsa, naƙala anhu ashabuhu kulla sakanati hayatihi wa harakatiha, wanda sahabbansa suka naƙaltu dukkan wani motsi na rayuwarsa da kawaici, min ƙiyamihi suka rawaito tsayin annabi sallallahu Alaihi wasallam, wa ƙududihi da zamansa. wa kalamihi da maganarsa wa sukutihi da kawaicinsa hatta fi dakhili baiti kai dutta da abin da ke gudana a cikin ɗakinsa wa inda qada'i hajatihi da kuma lokacin biyan bukatunsa to babu wani mutum ko wani shugaba ko wani annabi wanda ya samu an nakaltu dukkan waɗannan ababe nasa illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani zalika saboda haka ne qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa dhakara Allah kathira wallahi hakika akwai abin kwaikwayo mai kyau gare ku a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato lalle hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to abin koyi ne lalle hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama usuwa ne amma haliman kana yarjullaha wal yawmal akhir da wanda ya kasance yana fatar samun rahma Allah yana kuma kaunar ranar lahira wa zakara Allah kasira kuma ya ambaci Allah zikiri mai yawa wa min ahammi fawaid ma'rifati siratihi wa sifatihi sallallahu alaihi wa sallam الاقتداء به في أخلاقه الكريمة وفي هذه الظاهرة wato daga cikin mahi muhimmancin fa'idodi na sanin siran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da sifofinsa, to shi ne idan ka san su to ka yi koyi da shi a cikin waɗannan ɗabi'un nasa mai girma da kuma shiryar su wasa wata a zahira. Daga cikin abin da adda muhimmanci an ta'arifa siratahu wa akhlaqahul karima ka san tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam ka san dabi'unsa masu girma wato ka san annabiya ka zauji annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayinsa na miji mai aure irin yadda yake mu'amala da iyali ne saboda kai ma ka yi koyi da shi idan za ka yi mu'amala da iyalanka ka yi koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ga zamantakewa da iyali annabi ya kasa jikin sannan ka san sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayi ne na aboki irin yadda yake mu'amala da abokansa to in ka san tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yadda yake mu'amala da abokansa sai zan za ka iya koyi da shi a wurin mu'amala da naka abokai annabi ya ka adin sannan ka san annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayinsa na mahaifi saboda ka san yadda za ka mu'amala da ɗiyanka kai ma a matsayinka na mahaifi ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda yake zamantakewa da nashi ɗaya da yadda yake ba su tarbiyya annabi ya kama shi sannan kuma ka san annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayinsa na mai shiryarsuwa mai wa'azi shi ma saboda ka yi koyi da shi kai ma a matsayinka na mai shiryarsuwa a cikin al'umma ka san irin hanyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallama ke bi irin yadda yake shiryar da al'umma annabiya ka ka'ida sannan ka san tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayinsa na kumanda wanda ke jagorantar rundunoni na yaki shi ma a matsayinka na jagora kana jagorancin wata runduna ta yaki to ka san irin yadda sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta gudana domin ka yi koyi da shi a wajen wannan jagoranci naka annabiya ka jari sannan ka san irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke wato mu'amala da makwabtansa saboda kai ma ka san yadda za ka yi mu'amala da naka makwabta ka yi koyi da shi annabi ya ka karidan da san tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam irin yadda yake zamantakewa da ƴan uwa ne na jini ƴan uwa ne na zumunta annabi ya yuhari ka san irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke yaki don ka yi koyi da shi in za ka je wajen yaki annabi ya yusalih ka san irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke sulhu wato da ainihin wato waɗanda yake yaƙi da su. Annabi ya takallam, ka san irin yadda annabi sallallahu Alaihi wasallama yake magana, saboda ka yi kwaikwayo da annabi sallallahu Alaihi wasallam wajen maganarka. Waya da irin yadda annabi sallallahu Alaihi wasallama ke hudu ba, saboda kai ma idan za ka yi hudu ba, ka yi koyi da shi. Kai fa ya ta'amal, ka san irin yadda annabi sallallahu Alaihi wasallama ke mu'amala da al'umma, ka yi koyi da shi kai ma a wannan wurin. Kai fa ya sannan ka yi ka san yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke fushi limaza la yaghdabu sannan ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallama don mi baya fushi limaza yuqi wato don mi yake baiwa ka san irin abin da ke sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana baiwa yana karinci limaza la yuqi ka san kuma inda bai yin wannan baiwa ma'rifatu siratin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa shama'ilihi bi hadha al-ma'na to sanin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'o'insa ta wannan ma'ana irin ka san yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ce mu'amalori waɗanda mun ka ambata sanin wannan farko ainin ala kulli musulmi wajibi ne akan kowane musulmi ya san yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke gudanar da mu'amalolinsa saboda shi koyi da shi idan zai gudanar da nasa mu'amaloli wa dalilu ala zalika kuma abinda addalili akan cewa lalle farlu aini ne akan kowa shine qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika lalle wato akwai abin kwaikwayo ko kyakkyawa gare ku a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah shine kammalalle wanda ya cancanci a yi koyi da shi wanda ya tara abin da za a yi koyi da shi وأهمية سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مهمة تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم تبرز من خلال عدة أمور كما بينا لي دقة وسؤال أمر وتنظام نيته وتنطيبا ينطيع منها عناية السلف الصالح رحمهم الله تعالى بهذه السيرة النبوية الكريمة دقة تكن أدلة كي بينا منا muhimmancin sanin tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, irin yadda magabata na kwarai kama daga sahabbai tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, irin yadda suka ba da kula, suka ba da muhimmanci, suka kawo muna wannan tarihin na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. ولو أن الإنسان تدبر كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون هذا النبي الكريم da a ce mutum zai tsaya shi lura, shi tunani, shiga irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suke son wannan babban annabi mai girma, lawaje da annahun kanu yushibbunahu mahabbatan azimatan jittan. To idan ka tsaya ka yi tunani kan lura, za ka ga lalle sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suna son annabi sallallahu Alaihi wasallama kuma so babba, so wanda ya kore maneji. saboda ni da annahum ya'rifunahu dalilin da yasa suke so ne kuma so na kwarai saboda kasancewa sun san shi ne sanin da sun kawa annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa suke so ne wanda suna iya ba da rayukansu da dukiyoyinsu da ɗiyansu da matansu baki ɗaya don su fanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam faqad arafu siratahu saboda sun san tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa akhlaqahu sun san irin dabi'u ne masu kyawu dabi'un girma walizalika ahabbuhu mahabbatan muzila saboda haka ne sun kaso shi so mai ban mamaki so da ita hankali hatta innahum radiyallahu anhum wa ardahum har saboda irin son da suka yi mai wato Allah shi yarda da su sahabbai لما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لوكacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati Allah ya karbi rayuwarsa wa alimu annahum qad faqadu suka tabbatar da cewa lalle yau an waye gari babu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa annahum qata'a alwahyu bainahum wa bain as-sama'i suka tabbatar da cewa lalle yanzu da shi kenan wahayi ya yanke babu wani wahayi da za a kawo musu daga sama usibu bisa da matin azimati sai suka ji an musibance su da wata musiba mai girma wadda zahilat laha uquluhum sai da hankulan su suka rikici suka rufe suka hita hayyacin su hatta inna ahadan sahabati yu'abbiru an zalika har sai da aka samu ɗaya daga cikin sahabbai yana bayani game da wannan irin rudun da sun ka shiga lokacin rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yaqulu wannan sahabin yana cewa falamma an dafanna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tanakkarat lana qulubuna fama hiya wallahi billati na'rif yace wallahi lokacin da mun ka kare turbudar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kai shi kushewarsa yace tanakkarat qulubuna muna kare turbuda dai sai mun ka ji ɗayan zukatanmu gaba ɗaya sun canza kawai ba su bane ba fa ma hiya wallahi billati na ari sun zamo ba waɗannan zukatan ne da mun ka saba da su mun ka san su ba saboda rashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa fara ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yatarqaluna fi shawari sai gashi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda rudewa ta rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna takkirata cikin bisa hanyoyi bisa ga tituna wa turuqati da manyan hanyoyi fil madinati a cikin madina su tafi waccan hanya sun rasa abin da za su yawo ɗaya akai a zo wancan titi a dawo a shiga waccan hanya a dawo a shiga wancan loko waka annahum sayrun ballalahul madaru kuma da sahabi in ka gamu da shi ya su kukuce kamar dai irin tsuntsuna wanda ya sha kashin ruwa irin yadda zaka ga tsuntsu ya mako ne wuri guda ya saboda gashi ne gaba ɗaya ya jike saboda ruwan da ya sha haka sahabbai sun ka zama a lokacin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi wafaci yantaqilu min zawiyatin ila zawiyatin yana kirata daga wanga jehi ya kuma wancan gehe yana son kici ne ya bushe shi wannan tsuntsun da ya kici saboda ni sahabbai suka rikice min shiddati ma laqu min al-husn saboda tsananin abin da suka haɗu da shi na damuwa li faqdi hadha an-nabiy al-karim saboda rashin wannan babban annabi mai girma war rahmatil muhdadi da wannan babban rahama wadda Allah ya bamu kyauta sallallahu alaihi wa sallam fa idza kanat hadhihi inayata haula'i sahaba idan wannan ya kasance wato shine kular da waɗannan manya-manyan sahabbai suka ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa'ina ya salafi na tsarihi min tabi'ina to muhimmancin da wato magabatanmu na ƙwarai daga cikin tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda abbayansu wato suke ciki da irin kular da suka ba zuwa ga tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam kanat ala mithli zalika ta kasance akan haka ne fa harasu ala mutaba'ati saboda haka suka yi kwaɗai bisa ga mutaba'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa harisu ala mudarasati siratihi suka yi kwaɗayi bisa ga bitan siran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa tarbiyati abna'ihim alaiha da kuma tarbiya ƴaƴansu akan wannan sira hatta inna ahada a'immati tabi'ina har sai da an ka samu ɗaya daga cikin shugabanni na tabi'ai وهو الإمام الزهري شنو الإمام الزهري الذي يعتبر أحد من دون مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda ake ɗauka shina ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana ya ƙulu ya kasance shina cewa an ilimin magazi game da ilimin sanin ya ƙuƙa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace innahu ilmul akhirati wa dunya sanin tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ilimi na na duniya da lahira baki daya wanda yana da muhimmanci wanda yana da kyau mutane su ba da kulawa game da sanin sira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wa qad ruwiya an Isma'il ibn Muhammad ibn Sa'ad an yi riwaya daga Isma'il dan Muhammad dan Sa'ad qala yace kana abi yu'allimuna maghazi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace babana ya kasance yana koya muna wato yana ba mu tarihin yaƙe-yaƙe na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rayahu da yaƙe-yaƙensa waya udduha alaina kuma shina lisa ha muna waɗannan yaƙe-yaƙen waya kulu shina cewa ya baniya ya ku diyana hazihi ma'asiru aba'iku waɗannan wato abubuwan alkhairi ne wasu abubuwan za'i ne na mahaifanku ku kiyaye su ku kiyaye tarihin shugabannin ku kiyaye tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yaƙe-yaƙen da yayi wala su dayyu zikraha kada ku tuzarta tunawa da ita yurabbi rahimahullahu ta'ala auladahu yana tarbiyyantar da diyansa akan sanin siran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma kowane musulmi haka ya kamata ya kasance ya tarbiyyantar da diyansa akan sanin tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda su tashi cikin wannan tarbiyya da yanayi na sanin wannan tsira wanda za su tarbiyyantu da tarbiyyar nan ta tsiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Kala Zainul Abidina Ali ibn al-Husayn. Zainul Abidina Ali dan Husayn jikan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'ina. Dan Abi Talib yana cewa كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه yace an kasance ana koya muna ana karanta shemu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yaƙe-yaƙensa kama nu'allamu surata min alqur'ani yadda ka san ana koya mana surorin alqur'ani yadda ake koya mana surorin alqur'ani to haka ake koya mana siran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda matasa sai su taso da wannan tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hadha minhum rahimahumullahu ta'ala dalilun ala hirsihim على أن يربوا أولادهم على معرفة هذه السيرة النبوية الكريمة wannan bayanai da kuma hadisai da mun karanta suna nuna mana cewa as-salafu salih sun kasance suna kwaɗayi kwarai akan tarbiyyantar da ƴaƴansu akan sanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala ma'rifati tafasiliha da kuma sanin bayanai na tarihi da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda ni hatta tamtali a ƙulubuhun mahabbatan li hadha an-nabiy al-azim saboda ni yara za su tashi zukatansu sun cika da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda sun san tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda aka sanar da ku tarihin sa duk wanda ake sanar da mutum tarihin sa yana jin tarihin sa da manya-manyan ɗabi'un sa na girma to zai ji son sa yana zama a cikin zuciyarsa to shi yasa ake so a koyar da yara wannan tarihi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa azamatan li hadha din kuma sai girman wannan addini na musulunci sai shi ƙara girma a cikin zukatansu wa hadha islam da kuma wannan musulunci saboda ni wali Allah tamtali a qulubuhum bi mahabbati al-khurafat wal asatir saboda kada zukatansu su cika da soyayya wasu abubuwa na ƙarya da wasu tatsuniyoyi wa tasil mumassilina wal mumassilat da kuma ƙisoshi na MP. Dan in ba a sa musu waɗanda tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to za su tafi za su san ƙisoshi da tarihin ɗan wasan kwaikwayo, su za su koya. Wa gairihim da kuma wani su min mala fa'idata minhu abadan daga abin da bai da wani amfani. Saboda haka fa yajibu am tumla a qulubu sigari ya zama wajibi a cika zukatan ƙananan yara wasu la'a ƙulubul auladi a cika zukatan ɗiya bi magazi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa sarayahu wa siratihi wa tafasiliha wato a cika musu zukatan su da sanin yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tara su a ba su wato tarihin kissa yadda an kai yaƙin Badar da yadda an kai yaƙin Uhud da yadda an kai yaƙin Hunain da yadda an kai yaƙin Khaibar wanda zai sa musu caji da jin daɗin tarihin musulunci wata rayahu da kuma sauran yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiyar yi sannan a koya musu tsira tarihin irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da rayuwa ce wata fasiliha da bayananta daki daki tun farkon haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da irin ɗabi'unsa da irin yadda ya taso da shayar da shi nono har zuwa girma ne a ba su wannan tarihin baki daya saboda ni wa inna qalban imtala'a mahabbata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saboda haƙiƙa duk zuciyar da ta cika da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ilman bi siratihi da kuma sanin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa bi sarayahu wa maghazihi da kuma sanin yaƙe-yaƙensa wa umurihi kulliha da kuma sanin al'amuran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama baki ɗaya, wula ƙalbin ƙaminun an ya kuna ƙalbar tawaba. To, zuciya ce wadda ta cancanta, ya kamata ta kasance zuciya mai yawan tuba, awwaban mai koma ma Allah, raja'an ila rabbihi tabaraka wa ta'ala, mai komawa zuwa ga Ubangiji Allah maɗaukakin sarki, amilan bil islami kuma mai aiki da musulunci. da'iyan ilaihi mai kira zuwa ga musulunci khadiman lahu mai hidima gare shi mu'tazzan bihi ko mai nuna izzan musulunci saboda haka duk waɗanda suka taso da sanin sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to za su kasance masu hidimta ga musulunci yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsiyar aminta Allah tabbata a gare sa yana cewa addibu auladakum ala salati khifalin ku reni ɗiyanku ku ladabtashe su akan wasu ɗabi'u guda uku to ku koya ma ɗiyanku waɗannan adabu guda uku na farko hubbi nabiyiku ku tarbiyyantar da ɗiyanku akan akan son annabinku Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan wa hubbi ahli baitihi ku tarbiyantar da ɗiyanku akan soyayya da ahlul baiti wa qira'atil qur'ani sannan ku tarbiyantar da ɗiyanku akan karatun alqur'ani waɗannan abubuwan guda uku ku koya ma ɗiyanku soyayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam to wata hanya za ku bi ta koyar da su son annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ku koyar da su tarihinsa ku koyar da su sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hubbi ahli baiti sannan ku koyar da su tarihin iyalan gidansa dan in sun kasan tarihin sa to sannan za su so su sannan wa qira'atul qur'ani ku koyar da su karatun alqur'ani saboda shi kuma fa inna hamalatul qur'ani saboda mahaddata alqur'ani masu karatun alqur'ani fi zillillahi za su kasance a cikin inuwar Allah yawmal qiyamah ranar alqiyama yawma la zilla illa zilluhu ranar da babu wata inuwa sai inuwa Allah, ranar alƙiyoma za a sako rana, kowa na cikin zuwa, wani zuwa ta kawo mai hagga makoshi, wani ta kawo mai bakukuru, wani ta kawo mai bakwaiwa. To, amma makaranta alƙur'ani za a sa su cikin inuwa Allah, wadda babu wata inuwa ranar nan in ba inuwan nan ta Allah ba, inuwa al'arshen. To, kaifa yanshaqu bunuka ala hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama in lam tatlu alaihi sirata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaya za a yi ɗanka ya taso bisa ga soyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai baka karanta shi sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kenan idan kana son ɗiyanka su taso suna masu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka koyar da su sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ka samu lokaci ka ware ko da minti goma ne koyar da ɗiyanka wani abu wanda ya shafi sira da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a harana fi asirin alhadir ni ya fi mu cancanta a cikin wannan zamani da muke ciki an na garisa fi kulubi auladina hubba hazan nabiyil karim mu dasa soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin zukatan ɗiyanmu wa hubba hadhihi siratin nabawiyyatil karima da kuma son wannan tarihi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, badala an tagarisa ha wa sa'ilul ilani, maimakon waɗannan kafafen watsa labarai su dasa musu wani abu daban, duk tasir kafirina, su koyar da su kisoshin kafirai, wal kafirati da kafirai mata, wal fasikina wal fasikat, da kuma fasikai maza da mata, min al mumassilina wal mumassilat, daga cikin ‘yan wasan kwaikwayo, wani jumi kurratil kadam, da kuma wato ‘yan ƙwallo buhari zalika da wani wancananka. Saboda in baka yi ƙoƙari ka koyar da ɗiyanka tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kan samu su soyayyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba, to akwai wasu na nan su aikinsu kawai su koyashe su ƙisoshin kahirrai. ‘Yan abin ka tabbe su na za ka ga sun san wasu tarihin wasu kahirrai ‘yan ƙwallo ko wasu ‘yan finafinai. Amma ‘yan abin ka tabbe su tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama lal'asar. نسأل الله السلامة والعافية من ربو الله يشيرك دمي ولقد كتب ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ابن القيم يا ربوتو أكتم اللتافي ناسا ميسونا زاد المعاد يا ربوتو مقدمة عظيمة وتمقدمة ميجرمة عن أهمية سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكينونا منا مهمة سنة تاريخ منظوم الله صلى الله عليه وسلم wa an manzilati hadha an-nabiy al-karim wanda ke nuna mana matsayin wannan babban annabi mai girma wannan ma qalahu daga cikin abin da ya faɗi cikin wannan littafi nashi ba'da muqaddamatin tawilatin bayan yayi wani muqaddima mai tsawo sai yace wa min huna ta'lamu qirar al-ibadi fawqa kulli daruratin ila ma'rifati ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam yace ta wannan bayanin da mun kayo baya to daga nan ne za ka san cewa lalle haƙiƙa mutane suna da buƙata matsananciya game da sanin tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Mutane ba su san manzon Allah ba. Yana da kyau su san manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wa ma ja a bihi, kuma yana da kyau su san abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da shi. Wata fiƙahu fi ma akhbara bihi. da kuma gaskanta shi ga abin da fi ya fara labari da shi, wa ɗa'atihi fi ma amara, da kuma biyayya da shi ga duk abin da ya horo. Saboda ni fa inna hula sabila ila sa'adati, saboda babu wata hanya da za ka samu arziki wal falahi ka samu tsira lafin duniya wa lafin akhira ba duniya ba ba lahira ba babu wata hanya da za ka samu sa'ada ka samu arziki illa ala aidin rusul in ba ga hannun manzannin Allah ba duk inda kan lalabo ka samu tsira ko ka samu nasara to babu inda za ka samu wannan nasara sai ga hannun manzannin Allah baki daya sannan wala sabila ila ma'rifati at-tayyib wal khabith babu wata hanya da zakabi ka san wannan abu mai kyau ne wannan mummuna ala tafsili bisa ga bayani daki daki illa min jihati sai daga jihar su sai ka bi hanyar manzanni wala yunalu ridallahi albatta ba a iya samun yarda Allah yanke illa ala aidihim sai bisa ga hannun manzannin Allah fa tayyibu min al-a'mali wal aqwali wal akhlaqi duk wani abu mai kyau na aiki ne ko na magana ne ko na ɗabi'u ne laisa illa hadiyahum ba a samu ne sai bisa ga hanyar annabawa wa ma ja'u bihi da abin da suka zo da shi humul mizanur rajihu allazi ala aqwalihim wa a'malihim sune wato ma'auni wanda an marin jayi bisa ga ayyukan su da zantuttukan su wa akhlaqihim tuzanul aqwal wal akhlaq wal a'mal wato su ne ma'auni wanda an marin jayi wanda akan wannan ma'aunin ne ake auna magana ake auna ɗabi'u ake auna ayyuka ma'anar wannan shine wato duk wata magana to za ka auna ya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ke magana kahin ka yi magana ka san irin yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ke duk wata ɗabi'a da za ka yi kowace iri da to ka auna ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana mu'amala da mutane ya yake yin waɗannan ɗabi'u to sannan ka ɗauka kai haka nan wani aiki duk wani aiki da za ka yi sai ka bincika wai a a manzon Allah ke yi ne saboda Allah ya bada umarni ya ce duk wani abu da za ka yi to kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan haka wajibi ne sai ka san siran nan ta annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan za ka iya kwaikwayo dai ka yi aiki irin yadda yake yi da haka yake wani musa ba a jihim ya tamayyazu ahalul huda min ahalin salam ta hanyar bai annabawa ne za ka bambance tsakanin masu shari'a da ɓatacci faddaruratu ilaihim a azamu min daruratil badani ila ruhi wato buƙatar da aga ƴan adam na aiko musu manzanni to ta yi girma bisa ga irin yadda jiki ke buƙata zuwa ga rayuwa kasan dai jiki in babu rayuwa bai da amfani ko gawa da to buƙatar da aga mutane akan a aiko musu annaba su shirya shi su ta yi girma bisa ga buƙatar da jiki gare shi ga rayuwa wal ainu ila nuriha buƙatar su wato buƙatar mutane zuwa ga annabi ta yi tsanani bisa ga buƙatar da ijiya ke yi zuwa ga haske kasa in kana cikin duhu duk idanunka na banza ne ko diyar da kai ta buɗewa ba ka ganin komi sai ka samu haske ko ka samu hitila kaya da sannan za ka gani to du wato buƙatar da aka mutane zuwa ga annabi su san irin yadda zai shirye shi su ko ta hi tsanani war ruhu ila war ruhu ila hayatiha buƙatar ruhi zuwa ga rayuwa yace fa ayyu daruratin wa hajatin furidat duk wata buƙata da zaka kaddaro da zaka hasaso to fa daruratul abd wa hajatuhu ila rasul buƙatar da bawa ko mutum wadda a gare shi ila rusul zuwa ga manzanni ko hata wuce duk wata bukata da zaka ji su kika tsire kuma da yawa. to duk wannan fa muna magana akan annaba baki daya wa ma zannuka biman idza ghaba anka hadiyuhu to menene tsammanin ka da wannan babban annabi wanda shine shugaban annaba da manzanni baki daya wanda idan shari'a ta yi tafi ku da gare ka wa ma ja'a bihi da abin da ya zo ma da shi ƙarfata ainihin ko da ƙyaftawar gira daidai da ƙyaftawar gira wannan sunnar tashi idan ta kauce ma wasa da kalbuka zuciyarka za ta lalace wa fara kalhuti idza fara kalma'a zuciyarka za ta rude ta rikice yadda ka san kihi an raba shi da ruwa ka san kihi bai iya komi ko da an raba shi da ruwa haka za ka zama idan an ka raba ka da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka yace وإذا كانت سعادة العبد في الدارين idan arzikin bawa ya kasance a cikin gidan daji biyu duniya da lahira mu'allaqatan bi hadyin nabi sallallahu alaihi wa sallam tana da alaka ne da sanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka gane cewa lalle bawa ba zai samu arziki ba ba zai samu shiga aljanna ba sai ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tarihinsa to fa yajibu ala kulli man nasaha nafsahu ya zama wajibi akan duk wanda zai wa kansa nasiha wa ahabba najataha duk wanda ke son rayuwa sai ta tsira wa sa'adataha duk wanda ke son ya samu arziki na duniya da lahira wajibi ne an ya arifa har yahu wajibi ne ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole na ya san koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasiratahu ya karanci tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sha'anahu ya san duk wani al'amari wanda ya shahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yakhruju bihi an jahilina bihi ya san duk wani abu wanda ya san cewa in ya san shi zai hita daga cikin jahilan da ba san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wa yadkhulu fi idadi atba'ihi wa shari'atihi sai ya samu shiga a cikin waɗanda za a lisa a cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma shari'arsa wa hizbihi ya zama cikin kungiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala haza saboda haka idan muka fahimci wannan karatun da wannan bayani فإن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي سيرة خاصة وذا مغانو شيوا كويون تاريخ منظوم الله صلى الله عليه وسلم وذا مفنجي شيوا للي سنن وني تاريخ نينا مسمى ba irin wasu sauran tarihi hulka ba ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daban ne ba irin na kowa ba ne wa nahnu muhtajuna ilaiha za mu gano cewa tabbas muna da bukata da sanin tarihi da sira na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza aradna an nakuna min almu'minin almuttaqin in dai muna son mu zama mu'minai masu tsoron Allah allazina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wadanda ba su da wani tsoro ba su da wata damuwa in dai muna son mu zama mu'minai cikakki masu tsoron Allah waɗanda babu wata damuwa babu wani tsoro gare su to mu yi ƙoƙari mu san sira da tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. To wannan a taƙaice shi ne shinhiɗar da mun soma da ita ta sanin muhimmancin tarihin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam domin sai ka san wane ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan za ka iya koyi da shi, sannan za ka ji soyayya ta ƙara shiga cikin zuciyarka, sannan za ka ɗabbaƙar da wato wajabcin nan da Allah ya wajabta ma akan cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in dayan ku imani ne ba zai cika ba sai na kasance ni nufin soyuwa gare shi daga mahaifinsa da ɗiyansa da mutane baki daya to wannan shine karshen ainihin wannan shirida kuma akan wannan shirida za mu tsaya saboda duba da lokaci أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك